أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا الأربعاء عشرين دبيوغ وتر رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da shida ga watan shida miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi Massalam shekara ta 2018. A jiya mun tsaya a kan aya ta 87 a cikin suratul Ma'ida. shafi na ɗari da ashirin da biyu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan wannan aya ta tamanin da shida zuwa tamanin da bakwai. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da zamu yi. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar. Allah ya kashe mu akan haka, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم kada ku haramta daɗaɗa abubuwa waɗanda suke halat ma a hallallahu lakum abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta muku. An gane ko, wato halastawa da haramtawa wato al'amari ne na Ubangiji ganin dama Allah ne, babu wanda ya isa ya haramta wani abu ko ya halasta shi sai Allah. In ka ji an ce annabi ya halasta abu ma'ana da umarnin Allah. in ka je an ce malamai sun ce abu kaza haram ne ba wai da ra'ayinsu ba ne in dai malamai ne na Allah kuma suna da ilmin sai sun samo dalili daga alkur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta wannan aya tana ishara zuwa ga ɗabi'a ta ahlul kitab domin ahlul kitab sun kasance suna yin guluwi a cikin addini ma'ana suna ƙetare iyaka suna haramta waɗansu abubuwa suna halatta waɗansu abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mu kan mu wannan don ya ce ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haq ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum daga cikin guluwukin da sun kai sun haramta waɗansu abubuwa babu dalili akai babu dalili daga wajen Allah kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كوبا هكبا سنتي ودنسو أبوبوا كذا حرم حرم لي الله تكوكاو التوراة كوكرنت آية كوكاو دليلي وند الله سبحانه وتعالى يا حرم تولنا da yawa daga cikinsu sun haramta ma kansu yin aure Allah subhanahu wata'ala ce wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim wannan guluwi ne a cikin addini to dan haka sai Allah ya kira al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka fada cikin wannan ranan da suka fada to kun ga mun karanta hadisi wanda yake ya zo a cikin wato sahihul bukhari da sahih muslim na Aisha na waɗansu matasa da aka gaya musu ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga tayi kaɗan taƙaluha sun ga tayi kaɗan suka so su yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu a'a ayi kaza ayi kaza ayi kaza a dauki addini da sauki ka akwashi al'amurra da zafi karshe kuma a kasa ko ba haka ba to sannan kuma wannan ya ayyuhal ladina amanu khitabun ne wato lil ummal islamiyya kaman magana ce zuwa ga mu'minnai shin malaman usulul fiqh sun yi sabani in Allah yayi umurni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin al'ummar sa za ta shiga a ciki ko ba za ta shiga ba sannan kuma in Allah ya umurni ga al'umma shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai shiga a ciki ko ba zai shiga a ciki ba ina fata an fahimce ni waɗansu suka ce a'a ai an kai ma annabi umurni to dole sai an samu umurnin da ya zo zuwa ga al'umma waɗansu kuma suka ce a'a ai an kai ma al'umma umurni sai an samu u- abi- da- dalili na waje wanda ya nuna annabi yana ciki sallallahu alaihi wasallam amma zance mafi inganci al'aslu in an ka ce an umurci annabi ko an umurci al'umma to duk ɗai ne in an umurci annabi al'umma ta shiga ciki in an umurci al'umma annabin ya shiga ciki sai in an samu dalilin da zai fitar da al'umma ko an samu dalilin da zai fitar da annabi ina fatan kun fahimci ni kuma wannan a alƙur'anance don san ka san lokaci ya kai wanda abubuwa akwai matsala lokacin da Allah ya ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ko ba haka ba karshe sai ce khalisatan laka min dunil mu'minin kaga da al'umma ba za ta shiga ciki ba da bai ma da ce kawo khalisatan laka min dunil mu'minin ba ko ba haka nan bane sannan kuma lokacin da Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana dukkan malaman sira sun tabbatar da cewa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi bai iski mahaifansa da rai ba ko ba haka nan bane mahaifiyar shi yana da shekara shida tar rasu mahaifin shi kuma yana cikin ciki ya rasu akwai ruwayoyin da ke cewa an haife shi yana da ko wata biyar ko shidda an gane ko a takaice dai bai iske su ba da rai tunda ya ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma in ma dan qur'aniyun ne wanda bai yarda da hadisan ba alam yajidika yatiman fa'awa al-yatim da an san ko menene al-yatim to in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ai shi iyayen su shiga ciki ba an gane amma al'ummar sa ake karantarwa to shi yasa zaka ga wani wuri in an zo an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji wadansu malamai sun ce a al'ummar sa ake nufi a shi a farko al'ummar sa za ta shiga in an ce ya ku da kuka imani annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga ciki sai in an samu dalilin da zai fitar da shi to nan ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani annabi yana ciki ko bai ciki yana ciki sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim ko da duk dai abinda an kace shine sababin nuzul dai lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan mi kake haramta abinda Allah ya halatta ma ko ma menene mu sai jariya ce wane ne wane ne almuhimmu dai zan san haramci ake yi an fahimci wannan da kyau to da haka al'umma za su shiga ciki kuma wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi musu hani wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib kakkace kaza haram ne ko halal don kakkai ma Allah ƙarya sai an samu dalili kamar yadda Allah ce ma annabi wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ba annabi yake halattawa ba yana halattawa ne don umurni na Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimce ni sannan Allah subhanahu wataala ya kalubalanci masu haramtar da abubuwa akan sarransu qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yayi bayanin kuma ba wai ahlul kitabi ba mutanen jahiliya sun kasance suna haramta wadansu abubuwa akan sarransu waja'alu lillahi mimma dara'a min al-harfi والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون سوهر متوتنس أبوه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها من إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ثهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه دليل سورة آيوي كما وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل فصل لكم ما حرم عليكم كاغا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الا ياتي ياي تفصيل تدي باyan dai illa ma tsurirtum ilayhi sai an shiga cikin lalura an gane ko to dan haka dai mutane sai su yi hattara haramtawa al'amari ne na Allah amma shaytan yake son mutane su su ma Allah ƙarya su ce kaza su ce kaza su ce kaza ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون shi yasa matsayin a baka mufti ga gari ba alkhairi bane in dai baka da ilimi don zaka sai ma kanka ticket na wutar jahannama kai tsaye zaka ce abu kaza haram ne abu kaza halal ne don an baka mufti na gari ko an baka mufti na jaha ko an baka mufti na ƙasa ko an baka mufti na kaza kai hattara da matsayin da an ka baka kakkai dariya kana ganin kamar kai ne babba wannan ba shine ake bukata ba a tsira gaban Allah subhanahu wataala manya manyan malamai suna gudun fatawa an gane ko akwai atiya salim a cikin tarihi na sheikh muhammad al-abini shankiti yake ba da labari babban malami ne na duniya ya karantar da bin baz ya karantar da ibnu usaymin ya karantar da sa'adi waɗanda duk ɗalibansa ne amma an ce kafin shekara uku kafin ya rasu wannan ɗalibin nasa yake ba da labari da an yi masa tambaya sai ya gudun tambaya bai ba da fatawa a ƙarshe in fatawa ta zan dole sai ya ce qala ulama bai sun ya ce shi ya ba da fatawa akan kaza malamai suka ce ina fata an fahimce ni to mu yanzu abin da almajirai suke so ba su son a tsaya a yi karatu ba su son tsaya a karantar abin da ake so a samu manya manyan alqab wani an bashi alqali wani an bashi mufti wani an bashi shugaban kwamitin kaza wani an bashi shugaban kaza shugaban kaza shugaban kaza in baka cancanta ba ai aikin banza ne ka daukan maka ka kayan da za a tambaye ka ranar tashin alkiyama shi yasa ibn al-qayyim ya samu littafin sa suna i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin masu fatawa kamar sun wato yi magana ne da suna Allah Allah zai tambaye su da kace kaza da suna na kai ka halatta ma mutane ko ka haramta musu shi yasa idan mutun ya yarda da kai yayi maka fatawa ka bashi fatawa ya yarda da ilminka tabbas to in ka bashi fatawa ko akan kuskure da shi ba za a kama shi ba don Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun amma kai za a tambaye ka dalilin da yasa ka bada wannan fatawa dan haka a bar jin dadi an ba mutum mufti yana jin dadi yana cin kaho yana kaza yana kaza wallahi ranar tashin alkiyama za ku haɗu da Allah abubuwan da ka faɗa to kai ka san abin da zaka cewa dan haka dai Allah subhanahu wataala ce ka a haramta abubuwan da duk Allah ya halatta wato asalin al'amurra halattu ne duk abin da Allah subhanahu wataala ya halatta muna nan an gane halat ne mu yi amfani da shi sai mun samu dalilin da zai haramta mu da shi Allah subhanahu wataala ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim wannan shine malaman usulul fiqh su kira al-ibaha al-asliya huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya halitta lakum don ku ko lakum kebance gare ku ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin kasa wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu an hore muku kenan in ka samu abu baka san har wato asalin shi halal ne sai ka samu dalilin da zai haramta maka amma malamai suka ce amma al aslu fil ibadat al man'u ita ko ibada ba a yi sai an samu dalili in nace tashi kai raka'a biyu sai ka ce ina dalili amma in ni kawo ma wani abu nace ma ka ci baka tambaya ta halal ne ko haram dan asalin shi cin shi halal ne sai in an samu dalilin da ya haramtar da shi ina fatan kun fince ni sannan kuma asali ga al'aura shi ma haramun ne asalin mata asali ga wato mace asali ga mace ta kasance haram ko ba haka ba sai an samu dalilin da zai halasta ma ita shi yasa in muka ganka tare da mace sai mun nemi dalilin da ya halasta ma ita ko ba haka bane domin al-aslu wato fil bud'i wato al-man'u dan haka dai wannan usul ne wanda dalibin ilimi yana da kyau ya san su a cikin shari'a ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta ma kanku abubuwa halatta daɗaɗa waɗanda Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka ku ce ba za ku yi kaza ba alhali Allah ya ce ayi wannan ƙetare iyaka ne ko kuma Allah ya ce ayi hudu kai biyar sallar azhar nawa aka ce ayi raka'a nawa hudu sai mutum ya raka'a takwas ya ce yau ina jin karfi sosai ya kamata ina jin nishadi da kuzari da karfashi ya kamata in samu in yi raka'a takwas yau in ƙara ma Allah akwai lada babu wala ta'tadu kada ku ketare iyaka ina fata an fince ni inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah subhanahu wata'ala bai son masu ketare iyaka to dan sai bai kawo masu ketare iyaka cikin mu masu ketare iyaka a cikin umurnin Allah duk masu ketare iyaka a cikin umurnin Allah Allah baya su musamman mai aikata shirka kafirci ketare iyaka ne mai aikata kaba'ira ketare iyaka ne kananan zunubai Allah yana gafartawa ko ba haka nan bane tunna inda alhasanati yuzhibna as-sayyi'at kaba'irori da kafirci in an tuba Allah subhanahu subhanahu wata'ala yana gafarta amma Allah bai son mai ƙetare iyaka hadisi ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna li kulli malakin hima kowane sarki yana da iyaka wanda bai son a taka ka ko ba haka ba kuma kowane shugaba yana da iya iya ikonsa hakimi yana da nashi mai gari yana da nashi sarki yana da nashi prefe ko gwamna yana da nashi shugaban kasa yana da nashi minista yana da nashi bakin iyaka shugaban kasa amma ai akwai na duniya ma an ce akwai tana yiwa a ce akwai na duniya amma dai suna ne ko ba haka nan bane tun da za a ce shugaban kasar America shine shugaban kasa na duniya amma ba gaskiya bane don akwai kasashen da America ba ta da izinin ta abin da take so a ciki ina fatan kun fahimta so kowa dai yana da tashi iyaka akwai inda bai son a ketara ala wa inna himallahi maharimahu iyakokin Allah abinda Allah ya haramta da haka ka a ketara in an ƙetara fa yadda ka san in ka keta hurumar ɗan adam abin da zai yi maka to Allah subhanahu wata'ala shine mafi ƙarfi baka san irin kamun da zai ba ba dan haka duk wani mai ƙarfi kafin ya keta wato huruma ta ubangiji ya auna ƙarfin da ubangiji yake da shi sai ya dubi ƙarfin shi sannan ya keta iyaka kai ya kalli malamai masu wa'azi su malamai ana iya zuwa rana ɗaya a ƙaddar mallami ko ba haka nan bane kuma yana yiwa a kama mallami a kashe yana yiwa a kori mallami yana yiwa a hana waɗansu kafafen yaɗa labarai su yi magana ko ba haka nan bane to amma shin za a iya hana Allah shi zartar da abin da yake so shine abin da ya kamata ka kalla lokacin da zaka keta hurumin ubangiji duk wanda ya keta hurumin ubangiji shine dalilin da zai sa Allah shi halaka duk kafiran da kaji Allah ya halakar dalilin halakar su al-i'tida'u ala baharimillah in Allah ce ayi kaza sai su kiya su keta iyaka shi yasa tun da nan duniya wasu kaji an mayar da su birrai waɗansu an mayar da su aladu waɗansu an yi musu azaba ta halakar da su kafin su kai wutar jahannama sannan kuma ranar tashi alƙiyama a haɗu da Allah i'isi da'i kenan to kaji ɗan ta'adda na Allah ba ɗan ta'adda na turawa ba wani suke cewa ɗan ta'adda ya kaza ɗan ta'adda ya kaza akwai ɗan ta'adda irin wanda yake zuwa ya ruguza ƙasashen mutane akwai ɗan ta'adda wanda ke zuwa ya sauke shugaban ƙasa na ƙasa wanda ƴan ƙasa sun yarda da shi babu dalilin tsaye babu na zaune akwai ɗan ta'adda irin mutumin da ke ƙera makaman nukiliya akwai ɗan ta'adda irin mutumin da ke saida ma ‘yan tawaye makamai akwai ɗan ta'adda irin wanda ke saida ma wato gwamnatoci miyagun makamai su halaka al'ummarsu akwai ɗan ta'adda wanda ke ɗaure ma shugaban ƙasa gindi mai zalunta al'ummarsa in dai yana bashi abin da yake so akwai wanda fi zama ɗan ta'adda akwai ɗan ta'adda irin wanda ake sace dukiyar al'umma a kai cikin bankunan shi a aje kuma yace yana yaƙi da cin hanci da rashawa ƙarya ne wannan magana ba gaskiya bane to su ne ƴan ta'adda na gaskiya Allah shi muna tsari da su sai Allah ce wa kulu mimma razaqakumullah
wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi
wakulu Allah subhanahu wa ta'ala ce ku ci mimma razaqakumullah na daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzika ku an gane ko arrizqu nan yana iya dauka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitan mu da shi na tsiro wanda muna iya mu ci shi ba tare da ya cutar da mu ba an gane ko babu wani arziki wanda zai fito daga ƙasa kan gane ni ba daga wajen Allah subhanahu wataala yake ba ruwan Allah yake sabkar da su yanzu duk wannan hayaniya da ake yi ana kaza ana kaza wa zai iya yin ruwa digo daya mu yanzu in an ce gwamnati unguwa guda ta yi mata watsi da ruwa a samu a dan samu sanyi sanyi miliyon nawa za a kashe amma cikin minti daya in Allah ya ga dama duk gari sai ya game da ruwa ina fata an fahimce ni to dan haka dai abu nan min ma razaqakumullah abubuwan da Allah ya arzuta ku waɗanda suka fito ga sunan abinci daban-daban kala-kala waɗanda ayoyin alqur'ani sun yi bayani su ina fata an fahimce ni ko ba haka ba Allah subhanahu wataala shi yake fitar da tsiro nau'i kala-kala kala-kala halalan yana mai matsayin halal banda kwace da cin dukiya ta haram wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil tayyiban yana mai tsarki wanda ba kazamta bane kuma bai dauke da wato cuta ma'ana ba guba bane wanda zai iya kashe ka ko ba haka nan bane dan haka in an ce halalan in ba a kawo tsayiban ba to tsayiban ya shigo ciki in an ce tsayiban ko ba a kawo halalan ya shigo ciki ba amma in an bambanta an kawo biyu an gane to halalan sai zama to a shar'ance tsayiban akan sifar shi ba mai kazanta ba sannan kuma ba dafi ba ne an gane ko Allah subhanahu wataala ya gane da mu Allah subhanahu wataala ce wa kulu mimma razaqakumullah daga abinda Allah ya arzita ku halalan tayyiba wato wanda yake halat kuma matsayin daddada mai dadi sauran fa an ce min ku ci daga ciki saura mi za ku yi saura sai a fitar da zakka ko ba haka nan bane ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard saura kuma tana yiwa aje ai wani abu da shi ko a aje iri ko ba haka nan bane tunda duk manomi yana fatan a ce ya aje iri ko ko akwai mutumin da bai so ya aje iri za a ce to wannan iri ne sai dai in ta kama dole da kaga an dauko dame na karshe to shekara ta ɓaci ga manomi don wannan dame dama an aje shi in lokacin noma za a buge a fita aje a yi bizne ko a yi shuka to haka Allah ne subhanahu wataala ce a ci daga ciki don ba za mu iya canja abincin ba wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala an gane wato kalima ta attaqwa ta samo asali ne daga alwiqaya wa qayaqi wiqayatan an gane ko shine samun kariya in ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ka aikata abin da ya umurce ka ka hanu daga abin da Allah ya hane ka sai ka samu kariya daga azabar Allah ka samu kariya daga wuta ka samu kariya daga makiya duk wanda yake son ya keta ma hurmi Allah subhanahu wataala zai mai masa da martani an gane ko kenan ittaqu aslin shi iwtaqu ne domin mi domin waqa shine asalin fi'ilin to ittaqu ina waccan wawun babu ta ta'un ta hadu da wawun sai an kama yadda ita ta'un sai an ka ce ittaqu kenan asalin shi ifta'ilu ne to sannan ittaqu waqa akwai alif tunda in an ce waqa akwai alif ina take ittaqiyu ya kamata a ce ko ba haka ba sai an ka shahe wannan al alif saboda alif wato fi'ili mu'tallul akhir in ya hadu da wawul jama'a to ana shafe wannan sa'au kaga asalin shi sa'a akwai alif da anka ce sa'au sai anka shafe alif ya zan fa'au kenan wattaqullaha sai zaman to akwai hasu sannan kuma akwai tabdil an maida wawun ta'un ga masu karatun nahwu da sarfu ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, don mi Allah ce a ji tsoronsa, wattaƙullaha la'allakum tuflihun, ku ji tsoron Allah don ku samu rabauta, ku ji tsoron Allah don ku samu tsira, in ba a jin tsoron Allah ba za a tsira ba, an gane ko, kuma tsoron Allah ba gabaki yake ba, falatu zakku an fusakum, huwa a'lamu bimani taqa, tsoron Allah ba ga sutura yake ba ana son mutum ya bar gemu ko gemi ana son mutum ya sa hula ana son mutum ya tage wandonsa kar ya wuce abin nan kar ya kai ga idon sawu ana son kaza ana son kaza ana son a ganka wajen wa'azi ana son a ganka kana wa'azi amma kuma wannan ba shine imani ba ina fata an fahimce ni imanin nan sai ya zama to abu ne wanda yau da gobe da cikin zuciya gabbai suna yin aikin don Allah don munafikai suna zuwa wajen wa'azi amma ba don Allah ba ko ba haka bane munafikai suna zuwa sallah ba don Allah ba munafikai sai su je wajen jihadi har ma a kashe su wani lokaci amma ba don Allah subhanahu wataala ba ina fatan kun fahimce ni don haka dai tsoron Allah ana yin shi ne la'allakum tuflihuna kadiri banda da ka samu sai ka tsira gaban Allah subhanahu wataala sannan kuma in kana son Allah ya karbi ayyukanka sai ka ji tsoron Allah inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina in kana son ka samu benaye a cikin gidan aljanna ko ka shiga cikin benayen aljanna ka ji tsoron Allah lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار كاغا دو أبوبون دنيا دا أنك فتا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث دو تغرب إلى صنوان نكو أنا صن باتا أنا صن دوكيا أنا صن دبوبي أنا صن كاين نوما أنا صن كذا أنا صن كذا الله سبحانه وتعالى تشتو ذلك متاع الحياة الدنيا وانا بجن دا إرى الدنيا نشيل أبن المتعلم mutane ke so a samu babban matsayi a so ana kan kawo shine wadansu malamai suka fassara da alkhairul musawwama do dawakai na ado tunda su ne manya suke hawa ko ba haka nan bane ana so a samu kuɗi ana so a samu mata a aji kuɗi cikin bankuna Allah ce to qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw in ka ji tsoron Allah waɗanga da Allah ce wattaqullaha to sakamakon da zaka samu inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar to wa azwajun mutahhara suna da mata tsarkakakku kai wa ridwanun min Allah sannan kuma suna samun yarda ta Allah babu abin da yake yarda Allah wa ridwanun min Allah akbar ay akbar min dukhulil janna domin da yarda Allah ne ake tabbata a cikin aljanna shine wadansu su gane ba in an ce menene yafi aljanna sai ne ce ai babu abin da yafi aljanna a'a yarda Allah ta fi aljanna don da yarda Allah ne ake tabbata a cikin aljanna ina fata an fahimce ni Allah ya yarda su ba zai fushi da su ba Allah ya sanya mu daga cikin su an gane ko wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda kun ka ce bihi da shi kadai mu'minuna kuka yi imani ma'ana kenan nan in an ce bihi nan yana nufin saboda imani da Allah shine tushe to tunda ba a kawo wato wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ba bihi kin dan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr shin bihi shi kadai ba za mu yi imani da kowa ba sai da shi duk abin da za mu yi imani da shi bayan na Allah zai biyo bayan na Allah ne saba'un lahu ko kuma wattaqullaha allazi antum bihi mu'minuna tsakanin ku da ku mushrikai ku kun yi imani da Allah duk abin da ya biyo baya yana da matsayin imani wanga layi shi ko kafirai sun ce a hada da wani wanda ba Allah ba sun yi shirka ina fatan kun fahimce ni sai ya zamanto kamar ta'rizi ne ga kafirai ku kun ce kun yi imani da Allah shi kadai to ku bi abin da Allah ya umarni kar ku yi aiki irin na ahlul kitab kar ku yi aiki irin na jahiliya na haramta waɗansu abubuwa da halatta waɗansu abubuwa akan zauki da tunani domin an ka bar kowa kowa shi da abin da yake ganin cewa ba haram bane kuma shi na ganin abin da akwai haram ko ba haka ba yanzu in an ka bar ra'ayi na ne in haramta sai in ce abu kaza haram ne tun da ban so ko ba haka bane in ce abu kaza halal ne shikenan in kunci na amma kuma yanzu wani an kusa ya ce to ai shi abu kaza haram ne gare shi amma sai Allah ce a shi addini ba ra'ayi bane Allah zai cewa kaza haram ne ya ce kaza halal ne Allah ya gane da mu sai Allah ya ce mu
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولكن عقدتم الأيمان ولكن يؤاخذكم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ce, La yi akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum, la yi akhidhukumullah Allah ba zai kama ku ba, waɗansu malamai suka ce ma'ana ba zai ɗora muku zunubi ba, ko ko la yi akhidhukumullah Allah ba zai kama ku ba da wata uku ba, an gane a nan duniya ko lahira. kenan nan adamul mu'akhadha bil ismi kuma wa adamul mu'akhadha bil kaffara ba za a ada musu kaffara ba bil lagwi fi aymanikum da wato ya sassar rantsuwa rantsuwa wadda an kai wadda ba a kulla ta da zuciya ba ina fata an fahimta akwai asar da aka ruwaito daga salaf shine waɗansu suke cewa kamar mutum ya ce la wallahi ko ko bala wallahi sannan kuma waɗansu suka ce a'a wajen wasa mutum ya yi rantsuwa to wannan kuma ai akwai matsala mutum ya yi rantsuwa da Allah a cikin wasa mai ya san maganar ba gaskiya ba ce sunan Allah ba abin wasa ba ne an gane ko ko ko fil ma'asiya mutum shi rantsuwa da Allah wajen sabon Allah ya ce wallahi sai ya sha giya to kaga wannan ayya sa rantsuwa ce tunda abinda Allah bai yi magana akan shi bane ko kuma rantsuwa ce akan ghalabatu dhann shine kana zaton abu tabbas mutum ya shiga cikin gida yanzu yanzu an gane ko da mutumin nan ya shiga cikin gida kai ka tabbatar da ya shiga amma kana nazari kana karatun alqur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce ya fita baka da labari kanka yana soke sai aka zo aka tambaye ka wani nan kace eh yana nan aka ce a'a ya fita kace wallahi yana nan to shin za a kama ka ko ba za a kama ka ba malamai suka ce wannan ita ba tana daga cikin rantsuwar da ba za a kama mutum akan ta ba ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi billahu fi aymanikum shine wato al-yaminu fil ghadabi mutum ya yi rantsuwa cikin hushi in ya kai wani matsayi ran shi ya ɓaci bai masan abin da yake yi ba to wannan in ya yi rantsuwa ba za a kama shi kamar yadda saki in mutum ya kai wani matsayi hushi ya yi yawa bai san abin da yake faɗa ba bai da shi da mahaukaci kusan ɗaya suke wakila fin nisiyani ibn kafir duk ya kawo waɗannan ya ce waɗansu malamai suka ce lokacin da mutum ya yi mantuwa ya rantsuwa duk za mu zo dai mu gani abin da bayani zai bamu ina fata an fahimce ni ko ko waɗansu malamai suka ce mutum ya yi rantsuwa da ba zai ci abinci ba ba zai sha abin sha ba ba zai sa sutura ba don haka wannan ai babu rantsuwa akan shi tunda abubuwa ne asalin su an halatta maka ko ba haka ba to amma wannan na ƙarshe akwai matsala tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad farada Allah lakum tahillata aymanikum kaga kan lima tuharrimu qad farada Allah lakum tahillata aymanikum alhimun mu dai maganganu ne da malamai la yu'akhidhukum Allah Allah ba zai kama ku ba bil lagwi da ya sassar rantsuwa an gane fi aimanikum a cikin rantsuwoyinku da kuka yi ko rantsi-rantsinku da kuka yi wallahi kaza wallahi kaza irin waɗanda suke gudana akan baki ba tare da mutum ya yi riya ba sai dai walakin yu'akhirukum sai dai Allah yana kama ku bima aqattumul aiman game da abinda wato kun ka kullu rantsuwa akan shi nan wannan wurin muna da qira'o'i guda uku tashi na farko akwai qira'a ta Imam Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Shu'ba an gane ko sun karanta walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman kamar yadda Allah mai karanta yanzu aqattum wato qafun bai da shadda kidan abinda kun ka kulla domin aqada shine kulla abu ina fata an fahimce ni shi yasa aka ce aqdun nikah za a daura aure duk da yake babu gani amma mun san malamai sun san wanda ake daura shi sannan kuma akwai qira'a ta biyu qira'a ce ta ibnu zakwan walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman to an ce aqattum kaman mu'aqada ne wadansu malamai sun kace yufidul mufa'ala domin an ce fa'ala kamar yana nufin abin ya zo ta wani biyu ma'ana an kulla da nan da nan walakin yu'akhidhukum bima aqattumul aymana Allah yana kama ku ga abin da kuka kulla rantsuwa sai wadansu malamai suka ce nan tufidu tarafaini ma'ana kuka kulla rantsuwa tsakaninku da Allah tunda alƙawari ne tsakaninka da Allah rantsuwa ko kuma tsakaninka da bawan Allah subhanahu wata'ala an gane kenan alƙawari ne da wanda ka ɗaukan makanka an kulla shi min tarafaini wadansu malamai suka ce a'a walakin yu'akhidhukum wato bima aqattum shine wato wani lokaci siga ta fa'ala tana zuwa da ma'ana min tarafin wahid bidun al-ishtirak an ka Allah subhanahu wa ta'ala ce yukhadi'una Allah wa yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum to kaga in an ce yukhadi'una Allah na in mun kalli cewa Allah ba a yaudara sa dan ya sani kaga nan wato mufa'ala ba ta je wurinta ba wa ma yukhadi'una illa anfusahum ba a ce mutun ya yaudari kansa an gane ko kenan sai ya zaman to dai a takaice kamar yadda kake cewa aqabtul lissa nayi maqarawo hukunci to kaga wannan ai duk aka abu guda za ta tafiya wadansu malamai sun tafi akan haka sannan akwai qira'a ta sauran waɗanda bamu faɗa ba waɗanda su sun karanta bima aqattumul ayman wanda imamu hafs al-asim yana daga cikin su da kuma imamu nafi rahimahumullahu ta'ala da imam ibn kathir an gane ko walakin yu'akhirukum bima aqattum ta'kidi ne abinda kun kulla kun karfafa shi an gane domin ita rantsuwa ana nufin magana ce wadda aka karfafa tare da ambaton abin girmamawa ina fata an fahimce ni ma'ana ba magana bace wadda take zuwa haka kawai sai an karfafa ta da suna Allah subhanahu wataala kuma tare da wani ambato wanda an kebe akan menene hukuncinta to rantsuwan nan bayananta suna da yawa amma bari mu tako daga cikin abin da malamai sun ka kawo a cikin bakara Allah subhanahu wataala ya kawo abin da zukatanku suka aikata la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum a wajen har bakara kasabat anan wato bima aqattum ko aqattum ko aqattum an gane ko kasabat qulubukum na ana zancan rantsuwa in kai rantsuwa mata ka kace ba za ka take ta ba an kace lil ladina yu'luna bin nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur kana da wata hudu in kai rantsuwa za a baka dama fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim in sun dawo shikenan babu matsala bayan wata kawato kafin wata hudu su ketara amma in suka wuce to ta saku ko ba ta saku ba kafani na malamai amma zance mafi inganci a gidan alƙali shin shi alƙalin kuma zai kashe auren in ka ɗauki alƙawalin za ka dawo ka warware ran tsoka ko ko alƙali zai ƙara baka wata hudu shi ma sabani ne tsakankanin malamai domin an ce fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wasu suka ce fa in fa'u fihinna an gane wasu suka ce fa in fa'u kawai ba ka fihinna ba fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim rantsuwan nan kala hudu ce ma'ana ko ka ce za ka yi ko ka ce ba za ka yi ba an gane ko to amma tana da alaka da gaba tana da alaka da baya in ka ce wallahi abu kaza bai faru ba alhali ya faru to wannan rantsuwa ce wanda ba ta da kafara tun da dama ƙarya kake yi ka san da cewa kuma ƙarya kake yi kace wallahi abu kaza bai faru kuma ya faru ina fata an fahimce ni ko kuka ce wallahi ba a yi abu kaza ba kuma abin nan an riga an yi shi ina fata an fahimce ni to wannan ita rantsuwa ba ta da wato kafara don ƙarya ce da ba sunanta yaminul ghamus mai nutsar da wanda yake yin ta a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya hana ayi rantsuwa a kullu alqawli asa Allah ciki amma akan ƙarya wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatadillu qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum adhabun adhim hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Amr daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al-kaba'iru yana daga cikin kaba'ira manya-manyan zunubai al-ishrafu billah yin shirka da Allah ya fitar da kai daga cikin musulunci wa uququl walidaini da saba ma ma'aifa amma akan abinda ya wato umurnin Allah na ciki in suka ce kai abinda asabon Allah nan ba za a yi musu biyayya ba dole su mun fahimci wannan dan babanka ya ce ma kakkai kaza kuma addini ya ce ayi to wannan ba za ka yi mishi da'a ba sai dai in kana ganin gaba gare shi zai ga kamar kari na sai ka kauce ka je kai abinka daban ko ba haka nan bane wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa uququl walidaini wa qatlun nafsi da kashare yana daga cikin wato abin nan manya manyan kaba'ir balle kuma kashare ta mumini wal yaminul ghamus da rantsuwa al ghamusu wanda take nutsar da ita domin ghamasa da kamasa duk wato ana nufin kamar nutsar da abu a cikin ruwa imamu bukhari da imamu tirmidhi su ruwaito wannan hadisi akwai wata riwaya ma wanda ba ta abdullahi ibnu amr bace abdullahi wato bin unais al-juhani ne shine ruwan wannan riwaya kakka ji an ce abdullahi bin amr ka zo kuma ka zo ka iske wata riwaya wanda ba ta shi kace a'a abdullahi suna da yawa an gane ko akwai kuma wajen bai haƙi shi ma ya fitar da wannan wannan hadisin wajen abdullahi dan unais radiyallahu anhum jami'a sannan har yanzu akwai hadisi na abdullahi ibn umar wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah ko shi shiru ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba wannan hadisi ne ingantacce ina fata an fince ni to zaka ga isko waɗansu mutane suna son su yi rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba mun san dai da wannan wani hadisi har yanzu wata riwaya wadda ta zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adraka umar ibn al-khattab ya iske umar dan khattab wa huwa yasiru fi rakbin yana tafiya akan wadan tare da wadansu mutane rakbin jam'i ne na rakib ko ismul jam'i ne ko jam'i sabani ne na malamai an gane wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda jam'i ne na warid an gane ko wato rakbin ma'ana matafiya ko ayari yahlifu bi abihi sayyidina Umar yana rantsuwa da mahaifinsa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah ya hane ku ku yi rantsuwa da iyayenku kace na rantsi da babana man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko shi shiru ma'ana kai ya rantsi ba wai ana nufin shi shiru ba daga bayan shi rantsuwa ina fatan kun fahimta dan haka rantsuwa da wani Allah zai shiga cikin ashirkul asghar wanda mutane suke aikatawa ba a cewa na rantsi da babana manyan manyan malamai ana musu uzuri wani lokaci sai a ce hasful mudaf misali zaka ji an ce wa rabb wato wal ka'bati mutum yayi rantsuwa da ka'aba tunda akwai huruful qasam guda uku wallahi tallahi billahi ina fata an fahimce ni an gane ko wallahi tallahi billahi wadansu malamai suka ce aslin haruffar rasuwa ita ce ta'un don ita ce ba ta zuwa sai tare da sunan Allah amma wawun da ba'un ana iya sa su ana iya cewa bi rabbil ka'bati ko ba gane ko a ce bil ka'bati ai bi rabbil ka'bati an gane ko sannan ana iya shafi fi'ilin sai a ce billahi ai uqsimu billahi ko ba haka nan bane to dan haka dai a takaice wadansu suka ce ta'un ita ce asl a ciki ina fatan haruffan alqasm kuma alqur'ani ya zo da waɗannan abubuwa musamman ta'un a cikin suratu yusuf qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim ba a rantsuwa da kowa sai da Allah to yanzu ko ana rantsuwa da wani Allah ko ba haka nan bane akwai mai rantsuwa da doguwa akwai mai cewa na shaƙon doguwa ko ba haka nan bane eh akwai mai rantsuwa da dodo akwai mai rantsuwa da babansa muka ce malamai in sun yi rantsuwa da abin da ba shi ba an ka ce za a yi ta'wilin sa misali mutum ya ce wal ka'bati ai wa bi rabbil ka'bati sai ya shafe mudafun ya kawo mudafun ilayhi a wurin sa da wannan za a yi ma da yawa daga cikin malamai uzuri amma wanda zai dauko ta'wili ya ce a'a ai an samu inda mutum yake rantsuwa ga hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sayyidina Umar ya rantsi da wani in ba Allah ba da haka ba a rantsewa da kowa ba a rantsewa da mala'iki ba a rantsewa da annabi ko ba haka ba sai ka ji balarabi ya ce wannabi na rantsi da annabi ba a rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimce ni wajajen mu sai ka ji cikin sahara wani ya ce wannin nibi wai ya rantse da annabi shi ma wannan bai dace ba ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'iki ba a rantsuwa da kaza za a yi rantsuwa ne da Allah amma Allah shi yake iya rantsuwa da komai dan qur'ani ce a'a Allah bai rantsuwa a'a Allah yana yin rantsuwa dan saboda kai zaka girmama wanda ka rantsi da shi ina fata an fince to shi ko Allah bai da wani abu saman shi kenan in ya rantse da kansa ko ba haka nan bane in ma ya rantse da wani abu da ke kasa ai babu abin da Allah bai girmamawa ina fatan kun fince ni don haka wannan hadisi ya tabbatar da ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba yayi shirka shirka wanda take sughra wanda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci amma za ta ci ayyukansa da dama mu ko mun san waɗannan rantsi can yanzu ga sunan sun cika wurare duk magana sai an sa wallahi wallahi amma ana rantsuwa da sifa ta Allah ana rantsuwa da sunan Allah ana iya rantsuwa da alqur'ani domin alqur'ani magana Allah ce ina fata an fahimci duk lokacin da mutum yayi rantsuwa malamai suka ce to abubuwan da za su fita sai ya sai ya samu ya kafara in ka aikata ko kafin ka aikata ka fitar da kafara za mu zo mu bayanin wannan ko kuma in ka samu dama an gane ni ka aikata abin da kace kace wallahi sai na aikata to da ka aikata shi kenan ko kace wallahi ba zan aikata ba to ka riki haka mutu in ka ce sai bayan wata kaza to sai bayan wata kaza nan in baka ce ba sai bayan wata kaza ba ka riki sai kaga mala'ikin mutuwa ko kuma ka yi istisna'i ka ce insha Allah wallahi ba zan yi kaza ba to wannan ko da ka aikata ba za a kama ka ba domin akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inni wallahi insha Allah ni na rantse da Allah in Allah ya so la ahlifu ala yaminin bazan rantse ba akan wata rantsuwa fa ara ghayraha khairan minha in ga wanda tafita alkhairi illa kaffartu an yamini fa ce sai nayi kaffara daga rantsuwata wa ataitu alladhi huwa wato zan zo ma abinda na rantse cewa ba zan aikata shi ba au ataitu alladhi huwa khairun ko ko zan zo ga abinda yake mafi alkhairi wa kaffartu an yamini sannan kuma in yi kaffara ga rantsuwata wannan yana nuna cewa in kai rantsuwa ba za ka aikata aikin alkhairi ba menene hukuncinka sai ka dawo ka aikata to nan yace khairun minha mafi alkhairi da gare ka ina fata an kance ni in sabon Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kakkai rantsuwa zaka sabi Allah ka saba ma Allah an gane ko to amma in alkhairi ne sai ka dubi a to ai ga mafi alkhairi in tsakanin sharri da alkhairi ne misali kace ba za ka yi ma wani alkhairi ba an gane ko to kaga ai rashin yin alkhairi ai babu alkhairi cikin shi to wannan za ka yi kafara in kuma abu ne wannan mai alkhairi ne wannan mafi alkhairi ne to sai kai rantsuwa ka zaɓi mafi alkhairi ba za a yi rantsuwa ba a ce ba za a yi aikin alkhairi ba don wannan ɗabi'a ce wanda take ba ta masu imani ba wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ai Allah tabarru wallahi ka san mai kuɗi abin da yake so ka zo ka nemi taimako din shi da ya ce wata ce sai kasa sai hakuri ta ce ga Allah wani ina cikin lalura sai ce matsalin za ka yi to wallahi ban sake taimaka ba wai abin da ke so kenan wai ya rantsuwa da Allah ce wallahi ban sake taimaka ba wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum sayyidina Abubakar radiyallahu an ya rantsa ba zai taimaka ma waɗanda suka zargi yarsa ba da zina Allah ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ina fata an fahimci malamai sun yi saɓani a kan shin sai za a yanzu misali na rantse ba zan yi abu ba daga baya ɗauki niyyar zan aikata shin sai na aikata zan yin kafara ko ko kafin in aikata zan yin kafara to an yi saɓani malaman hanafiya suka ce sai bayan an aikata jamhur suka ce cewa kana iya aikatawa menene dalilan su shin aka suka faɗa a'a akwai riwayoyi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abu Huraira da Abu Musa al-Ash'ari da Ali ibn Hatim da sauran sahabbai Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala yaminin wanda ya rantsuwa fara'a ghairaha khairan minha sai yaga waccan ta fita in an ce nan khairan ismu tafsil ne wannan mafi alkhairi ne to balle ma in sharri ne falyati alladhi huwa khair yazo ma abin da yake alkhairi wal yukaffir an yaminihi to sai ya kafara to kaga ne yace falyati alladhi huwa khair ya aikata wal yukaffir an yaminihi sai ya je ya kafara kaga wannan riwaya ta tabbatar da cewa an je an aikata a wata riwaya kuma wadda hanafiya suka rike tana cikin sahih muslim da abu da sunan abi dauda thumma ra'a ghayraha khairan min hakiran sai sai daga baya ga wannan tafita alkhairi fal yukaffir an yaminihi to amma in muka duba ai ita kaffara ta al-aymanu ce an yi idafa ta zuwa ga ayman an gane zalika kaffaratu aymanikum to ai kaffara ta rantsuwa kana iya fitar da ita an gane ni saboda rantsuwar ce za ka fitar ma ko da kafin ka aikata ko da ka bayan ka aikata ina fata an fahimce ni to sannan kuma malamai suka yi sabani mutumin da ya rantsuwa akan mantuwa yayi rantsuwa sai mantuwa aikata me hukuncin sa waɗansu malamai suka ce a'a in kan rantse kai yi mantuwa to an ɗauke ma domin akwai nasoshi da hadisai rufi an ummati alkhata wal nisyan wa mastukrihu alayhi ko ba haka ba sannan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana waɗansu malamai suka ce a'a in kai yi mantuwa dole ta kama ka sai ka aikata abin nan sai ka fitar da kafara waɗansu malamai suka ce a'a za a rarraba tsakanin rantsuwa ta saki da rantsuwa ta ƴantarwa ma'ana rantsuwar saki ka ce ma matarka wallahi in kika fita na sake ki saki daya ko wallahi ka ce ma bawanka in kai kaza na ƴantar da kai to wannan ita ce ake ce ma rantsuwa ko ko in ni yi kaza bawa na ya ƴanci to ba shikenan rantsuwar saki ba to in ka aikata ta mantuwa shine waɗansu malamai suka ce to irin wannan ita ba a cewa mantuwa za ta ɗauke maka ita domin akwai haƙƙi na bayan Allah tare da kai wancan ko tsakanin ka da Allah da an kace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma zancan saki akwai haƙƙin matarka zancan bawa akwai haƙƙin bawa Allah tare da kai wannan ne maganganu na malamai an fahimta sannan kuma ƴan uwa malamai suke cewa in mutum yayi istisna'i Allah ba zai kama shi ba domin akwai hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda Abu Dawud ya kawo shi da Imam An-Nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa wanda ya rantsuwa fastasna sai yayi istisna'i yace insha Allah ko ba haka ne bane kuma shine istisna'i ba an gane ko fa insha raja'a in ya ga dama ya dawo ya aikata an gane wa insha taraka in ya ga dama ya doge akan abin da ya rantsuwa ghayra hintin babu wata kaffara akan sa ina fata an fahimce ni har yanzu akwai hadisi na Abu Huraira wanda yake yazo a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al yaminu ala niyyatil mustahlif rantsuwa ana yin ta ne akan niyyar wanda ya saka rantsuwa dan ka san akwai waɗansu masu wayo sai a zo a ce su rantse da kaza sai su kudurta wani abu ba haka nan bane in aka je gidan alƙali za ka rantse cewa kayi wa matarka saki uku kace ba kai ba to ba za ka zo ba ka dafa alƙur'ani bayan ka dafa alƙur'ani suka ce wallahi Allah ni ina nufin nayi mata uku amma ni gaban mutane biyu ni faɗa sai ce wallahi nayi mata saki biyu cikin zuciya sai ya cike guda wai ba su alƙur'ani ya kama shi a'a alaniyatul mustahlif akan abinda aka zo maka da shi zaka rantsu ka ce zaka yi rantsuwa kanka zaka shi zaka yi rantsuwa da ka dafa alqur'ani akan niyyar abinda kun kai ittifaqi ba akan abinda ka koye cikin zuciyarka ba don babu wanda ya sa abinda a cikin zuciyarka an gane ko sannan kuma ba a rantsuwa da alqur'ani dan saboda ai aiki da constitution wannan hayaniya ce ta turawa domin constitution akwai ƙarya cikin ta akwai gaskiya abinda yake gaskiya don kai aiki da shi dama yana cikin alqur'ani abinda yake ƙarya ba a rantsuwa da Allah a ce za a saba ma Allah don Allah bai yarda da wannan ba wannan shirme ne hayaniya ce iyaka za ka aiki da constitution so ba ka constitution ka rantse da constitution ka je ka aiki da constitution ka amma alqur'ani za ka aiki da shi ka alqur'ani aiki da alqur'ani wannan hayaniya ce rantsuwa da waɗannan abubuwan ɗan majalisa da ake cewa ana kafirtar da su tun da ana ganin sai an rantsar da su ka san akwai suke kafirtar da ɗan majalisa wannan shi ma ba gaskiya ba ne domin mi domin in mutum ya yi rantsuwa da constitution misali an gane ko to ai in kasashen musulmai ne tun da misali kasashen turawa aka samu wadanda suke wakiltar musulmai an kasance sauransu ga ka'idar turawa ma za ka rantse ne da abin da kai imani da shi an fahimce ni to amma tun da constitution nasu ta saba to abin da bai dace da musulunci ba dama ba ka rantsuwa za ka saba ma Allah subhanahu wataala da haka wannan ba a kasantar da mutum akan wannan amma sai sun ɗauko shigohoyi sun zo sun yi abin nan wata riwaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yabinuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuka akan abinda abokin jayayyarka yake gaskatar da kai shine take tabbata malamai sun yi sabani akan rantsuwa da alqur'ani da ake yi don wani ya ce sai dai a ce wallahi tallahi billahi to amma sai a dauko alqur'ani mu yanzu in za a ba mutum tsoro sai an kawo bugun hannu sai a ce wannan bugu da aka yi na na'ura tana yiwa da kuɗin haram ne aka buga amma wannan wani malami ne a ƙauye yake cin haƙinsa ya yi noma bai ci haram ba tawada ko tawada ya rubuta rubuta alƙur'ani da ita ta halasce ya zamna ya rubuta alƙur'ani kenan komai halas ne irin wannan alƙur'ani alqur'ani ya hika mu mutum haka suke ba mutane tsoro to ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce mutum ya dafa alqur'ani yayin rantsuwa suna ganin ko dai a sashi cikin cewa yana daga cikin karfafar da rantsuwa taglibul aiman ko kuma a'a abinda ni rantsuwa da shi tun da na aza hannuna to kuma abinda ke cikin alqur'ani nan menene maganar Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni sabani wanda suke zuwa su ce ai bid'a ne bai halatta ba sannan ana taglizin rantsuwa da wuri akai kamin barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana taglizin rantsuwa da zamani akai ka bayan sallar la'asar Allah ce tahbisunahuma min ba'di as-salah fa yuqsimani billahi as-salah wa dun malamai sun ce salatu dhuhr fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu shahadata Allah inna idhan lamina al-athimin yan uwa har yanzu akwai hadisi na Abu Dharr wanda wato manzo wato yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutum uku la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo su daga cikin su akwai almannan akwai almusbiru izarahu almusbir mai barin wandon shi zo kasa kasa ya wuce ke sawu idon sawu sannan wal munfiqu sil'atahu bil hilfi ko bil halfi al kabir wato mai sai da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya ‘yan kasuwa wallahi tallahi kaza ne sayo shi ko ni wallahi kaza kaza kaza ne sayo shi ko ƙarya waɗannan su Allah an ce Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kabe su da idon rahama ba ranar tashi alƙiyama akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato alhilfu manfaqatul listil'a shi yin rantsuwa yana sawa ka sai da kaya murawwij kenan abin da ke sawa kai zahin wato sayarwa mamhaqatun lil baraka amma yana tauya albarka dan Allah ya ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat sannan kuma akwai wata riwaya cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhilfu man wato منفقة للسلعة ممحقة للربح معنى شن للبركة للربح منين بركة بركة البركة زي توي مكاسون تلك البركة للربح أبين لك السامونا دوكيا كما ريبا كما الله زي توي متى البركة سيدا من توباك البركة كو Allah subhanahu wa ta'ala shi mun tsari da rantsuwa akan ƙarya shaytan yayi rantsuwa akan ƙarya da awato akan ƙarya yace ma annabi adam ma na hakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin qasamahuma yayi musu rantsuwa amma ƙarya aka zo aka iske abin ba gaskiya ba dan haka duk wani malami da ke ganin malami shaytan malami ne in wani babba kace kai rantsuwa da Allah za ta kai ka cikin wutar jahannama gashi nan munafiqai suna rantsuwa da Allah akan ƙarya wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna ko ba karan bane sannan sun yi rantsuwa jahilai mushrikai in annabi yazo za su bi shi wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura sun yi rantsuwa Allah ba zai sayar da mutumin da ya mutu ba Allah ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakin أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أتقيتني رسوا دبن دبن دبن دبن وأقسموا بالله جهاد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها كاد إن آية ذات ذو ذات إيمان لإتاء أما دا آية ذو سنسن إيمان لإتاء وبس إيمان با كريا سكي ذات غدو واتو دد متانن دا أنك سنا رسوا دا الله أكن كريا با متانين نغري با دا هكا كي مسلمي يا كما تكي كلو وأن ذات رسوا رسوا أبين ماماكي كريستا Allah ya rantsuwa da Bible ya cika alkawari musulmi ya rantsuwa da Alkur'ani bai cika alkawari ba a ƙasar Kamaru ake bada labari wata mace za a bata matsayin minista ko za a bata wani babban matsayi ita kirista ce sai aka ɗauko Bible aka bata aka ɗauko wato aka ɗauko alƙur'ani aka bata rantsi sai ba za ta rantsi ba aka mata Bible ta rantsi aka ce a alƙur'ani za a bata ce wallahi ba za ta rantsi alƙur'ani ba saboda ta san in ta rantsi da Bible ƙarya ce amma in ta rantsi da alƙur'ani tana ganin gaskiya ne alƙur'ani zai kama ta ina fata an fahimce ni amma mu yanzu sai a zo gidan alƙali kaga mutum mallami yanzu yanzu a ce za a rantsuwa ya buga alwala ya zo ya daha alƙur'ani ya rantsuwa shi dai a samu kuɗi a dai samu dai yayi ma mata sai saki bakwai ko goma a samu a mayar mare ita shi dai a dai kai mai mace dai shi dai shi zamana da mace ya rantsuwa da sunan Allah ya samu abin nan kaji mutum ya ce wallahi tallahi billahi alazim ban yi kaza ba shi ko makaryaci na kenan rantsuwa ana mata kafara in ta zamanto zuwa gaba ba baya ba an gane ma'ana in ka ce wallahi ba zan yi ba ko wallahi sai na yi to in ka saba nan ne kafara za ta kama ka duk da yake lokaci yana matso muna insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu karasa bayanan yadda ake yin kafara tun da ayar za ta zo ta yi bayanin dalla dalla irin yadda ake yin kafara da haka ɗan uwa musulmi mutane su raba kansu da rantsuwa da Allah kar su ɗauki sunan Allah kamar wasa ana wasa da sunan Allah irin yadda muke gani ina fata an fahimce ni kuma da kayi rantsuwa da sifar Allah kayi rantsuwa da Allah misali wanda zaka ji cewa kamar misali a wajen kanawa zaka an ce yasin yasin yasin sura ce ta alqur'ani rantsuwa da ita rantsuwa da alqur'ani ne wanda zaka ji ce alqur'an alqur'ani kenan ka rantsa da Allah kakka tsaya wasa da haka da ka rantsa da sifa ta Allah ko suna Allah an gane ko abin nan wani abin da ya shafi ubangiji zatin ubangiji wannan rantsuwa ta tabbata ayi hattara da kyau la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al ayman fa kaffaratuhu in zaka yin kaffara it'amu asharati masakina zaka ciyar da miskini goma an gane ko min awsat ma tu'imuna ahlikum wadansu malaman lugu suka ce it'aman kaminan wato min ka'inan min awsat ma tu'imuna ahlikum wato ciyarwa min awsati daga mafi kyau ko ko min awsati daga tsakatsakiya duka dai malamai sun yi bayani sai gobe Allah ya kai mu da bayanin zai zo ma tu'imuna ahlikum abinda ko kike ciyar da iyalinku ashe mutum shi yake ciyar da iyalinsa ko ba haka nan bane ba mace take ci da miji ba miji shi yake ci da mata min awsat ma tu'imuna ahlikum kai zaka kare iyali iyalinka daga wuta ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara da ka bar diyanka katta cikin geto suna jina ba su sallah Allah zai tambaye ka akan ɗabi'ar da ka aza su akan ta da tarbiyyar da kai musu aw kiswatuhum ko ko irin abin da kuke tufatar da iyalinku da shi akan sabani guda biyu na tsakatsakiya ko ko mafi girma zamu zo bayani aw tahriru raqaba ko ko yantar da baiwa raqaba shine wuya amma ba ana nufin aji a yantar da wuya ba utliqal juz'u wa urida bihi al kullu inji malaman balaga domin yantar da wuya sai ka zo ka ce to a hada min nawa ne wuyan yake sai in biya sauran kuma na bar su haka ne ake yi a a utliqal juz'u wa urida bihi al kullu fa tahriru raqaba a wani an ka ce fa tahriru raqabatin mu'mina shin nan za a kawo mu'mina kin ko ba za a kawo ba sabani ne zamu zo mu yi bayani faman lam yajid fa siyamu salatati ayyam duk wanda bai samu yin haka ba duk wadancan abubuwa da aka faɗa to fa siyamu salatati ayyam zai zo yi kwana uku malaman malikiya wadan sun tafi cewa waɗannan abubuwa an ka au au au litakhayyiri na don saboda wato zabi ka zabi wannan ka zabi wannan wadansu malaman malikiya suka ce a'a a dudduba dai talaka a bashi kaza mai kuɗi a bashi kaza mai mulki a bashi kaza bayani zai zo gobe Allah kai mu na rai zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wannan ita ce kaffara ta rantsuwarku idan kuka yi rantsuwa kenan ka ciyar da miskini goma a gurguje kenan ko ka yi ka wato ka tufatar da miskini goma an gane ko ka yi kwamfile goma kenan sutura goma ko ka ‘yantar da baiwa in akwai bayin da musulunci an gane ko to faman lam yajid duk wanda bai samu iko haka ba fa siyamu salasati ayyam sai bayan waɗannan ka kasa sannan zaka yi azumi na kwana uku zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wannan ita ce kaffara ta rantsuwar ku lokacin da kuka yi rantsuwa wahfazu aymanakum ku tsare rantsuwar ku shin in kun yi rantsuwa za ku tsare ta an gane koko kafin a yi rantsuwa koko bayan an yi rantsuwa a'a duka ihfazu Allah yake tun kafin ka yi rantsuwa ka kame bakinka ba dole sai ka yi rantsuwa ba ko ba haka ba in kuma ka yi to ka rike abinda kace ba za ka yi ba ka yi abinda kace sai ka yi ka yi shine kiyaye rantsuwarka ko ko wahfazu aymanakum in ka aikata to ka yi kafara ko ko in ka tashi aikata kai kafara kenan ana tsare rantsuwa halshe kafin ma a yi a kare sannan kuma in an fada a kare a cika alƙawari in kuma an aikata abinda an ka saba to a yi kokari kiyaye ta shine a yi kokari a fitar da kafara kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kama haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin shi daki daki dalla dalla la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah wani wuri yace kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna dan ku shiriya to tsakanin wancan da wancan wato la'allakum tahtaduna dan ku shiriya in kun shiriya za ku yi za ku yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun da haka babu cin karo da la'allakum tahtadun da la'allakum tashkuruna da kaza la'allakum tatafakkaruna duk dai ne maratib ne in an kai tunani zaka shirya bayan ka shirya zaka gode ma Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi babu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh